الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد al'umma barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wanda yau da ikon allah mai kowa mai komai mun kai azumi na wato guda goma goma sha shida wanda a al'adance mun saba gabatar da karatun alkur'ani a wannan babban zawiya namu mai albarka zawiyar maulanmu shak ado musa da ke nan kofar ran garin bauchi a dukkanin farkon watan ramadana kamar yadda ya kasance a yadda muka saba gabatarwa amma allah bai ba mu ikon gabatarwa ba na wannan shekara sai kasancewar mu mun kai tsakiyar watan gashi har mun fara gangarawa za a karasa goma na tsakiya kenan to alhamdulillahi kamar yadda muka saba gabatar da wannan karatu tare da jagoranci da izini na shi maulan mushak ado musa yau kuma za mu ci gaba da gabatarwa tare da jagoranci da izini na shi wato uba gare mu khalifa shak nuruddin shak ado musa allah ya saka masa da alkhairi da dukkanin kuma manya-manyan malamai jagorori wanda muke tare da su a daidai wannan lokaci to alal haƙiƙa kafin komai a tafsirin mu bai tsaya ba kamar yadda yan uwa suke bibiyan mu a shafuffuka kai tsaye musamman shafin mu na sarki zaki mkk wanda a nan muka ci gaba da gabatar da tafsirin duk da cewa ba ma nan a lokacin muna kan lokaci na wato ziyaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mun samu an gabatar da tafsiri ina ga akalla an kai tafsiri na takwas wanda kuma za a ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a shafuffuka daban-daban musamman shi shafi na sarki zaki da sauran kafafe na gabatar da labarai domin yanda yan uwa suke tare da mu a zuciya su kasance suna tare da mu a fuska kai tsaye a yanda muka saba gabatar da tafsiri alaramman da ke ja mana baki shine wato malam ibrahim sufi wanda yau da izinin ubangiji kuma malam kabiru sufi zai ci gaba da ja mana alkur'ani muna maraba da manya-manyan malamai wanda suka halarci wannan waje musamman shi ɗaya daga cikin manyan yayinmu a sayyid malam abubakar wanda muke tare da shi a wannan waje muna muku barka da zuwa da kuma wato irin su a sheikh muhammad nasir ɗaya daga cikin malamai masu ɓoye kansu da su wato kwamiti wanda suke jagorantar wannan tafiyar da wannan tafsiri baki ɗaya wanda ba ma nan amma ko da yaushe suna ta kokari sai sun ga an gabatar da wannan tafsiri fuskoki daban-daban wanda bai akwai bakinmu daga zawiyoyi daban-daban musamman zawiyar maulan mu shehu aminu allah kara masa yadda zawiyar maulan mu shek usman bauchi zawiyar wato babban zawiya na garin bauchi zawiyan bare-bare ga kuma ɗaya daga cikin wato manya-manyan malamai da wa'inda suke su ‘ya'ya ne a wannan zawiya da wanda suke manya-manyan shehunai ne irin su malam liman to ina mika ma kowa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu insha Allah za mu ci gaba da gabatar da tafsirin mu kamar yadda muka saba kullun karfe tara daidai kamar yadda kwamiti suka tsara su sai di malam Ibrahim su sai di malam aminu da su wato musamman shi babban injiniyan mu a sai di malam su lamiri wanda ko da yaushe sukan tsaya wajen kula mana da wannan tsari har izuwa mu kai gaggaci to da dukkanin sauran kwamiti ina mai ba da haƙuri insha Allah za mu yi kokari wajen al'amari ya tafi akan tsari albarkan alkur'ani zai zama cikakke awa ɗaya idan mun fara zai zama cikar awa ɗin kenan to yau ma kamar yadda yan uwa suka sani muna nan a cikin suratul baqara aya ta ɗari da sittin da biyar wanda ubangiji maɗaukacin sarki ya ja mu dogon zango yanda Allah yake bayani da su ashabul wato ahlul kitabi wanda Allah ba su littafi yahudu da nasara da jayayyar da suka dinga yi ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yanda suka jahilci risalan manzon Allah ta yanda suka jahilci shaksiyar annabi Muhammadu yanda suka jahilci makana ta manzon Allah da makana ta annabta da yadda suka ruda dukkanin abin da annabawansu suka kawo musu suka tayar da abin da suka ga yayi musu Allah yake musu tsinuwa yace ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun saboda sun sayar da abin da suka ga dama Allah yace lalle Allah ya tsine musu sannan kuma wani ayan Allah yace Allah yana tsine musu da mala'iku da mutane gabaki daya to wannan Allah yake ƙara kafa musu dalilai yake tona musu asiri za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
Allah madaukakin sarki ya ba mu labari irin abubuwan da su wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai na gaskiya da biyayya wa Allah madaukakin sarki da girmama saƙo na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaye da su akan su yi imani da annabi Muhammadu su bi Allahn da annabi ya zo da shi ba Allahn da Yahudawa suke kirkira ba da Allahn da Nasara suke tare da Yahudu yanda su suke so Yahudu ma suka canza Ubangijinsu suka yi shi irin yanda suke so Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne su Nasara suka ce Isa ɗan Allah ne Maryamu matan Allah ne sannan Allah Allah ne wanda ƙarshe suka fara da'awar Trinity of God suka mai da shi cewa eh su mala'iku ma ‘ya'yan Allah ne, mala'iku banatullahi ne, subhanallah wannan mummunan magana duka Allah ya hakaito mana ayoyi daban-daban. To, sahabban annabi suka ruga suka tafi wajen wane ne mu? Allah ya ce wa ilahu kumu ilahun wahid. Allahn ku shi kaɗai ne Allah madaukacin sarki, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. وإلهكم إله واحد babu wani Allah sai shi arrahmanu wanda yake da wa'innan sifofi arrahimu wanda yake da sifa na tanta ku bauta masa Allah abun bauta Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda ka umarce mu to Allah subhanahu wata'ala da ya gaya musu haka sai suka ce bayanan da kake yi mun ji labari annabi Musa yana da aya iri kaza mun ji labari annabi Isa yana da aya iri kaza mun ji labari annabi wani na da aya iri kaza yaya za mu yi mu tabbatar da ayan da yake tabbatar da cewa mu yadda da wannan Allah ya ce to ai ba yanzu ba tambaya za ku yi akan manzon Allah ba domin shi munafiki yana da wani abu ko da a wajen tattaunawa ne in kana so ka gane mutum munafiki ne ba yarda da ilimi yake so yi ba a lokacin da ya maka tambaya ka bashi amsan abu to sai ya tsallake wannan tambayan sai ya tafi wata lokacin da kake bashi tambayan wata kuma sai ya dawo kan na baya sai Allah ya dakatar da su sai ce musu kusan Allah din tukun ku je magana akan manzon Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bil ardi min ba'di mawtiha wa waffa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun yace idan kuna so ku san ayoyi ku koma ga zatin ubangiji a nan ne za ku gane cewa fi khalqi samawati wal ardi a halittan sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari sannan kuma a lokacin da ake sabanin dare da rana والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح الله يدنga ba su ayoyi wa'innan ayoyin ne da su tabbatar muku da cewa Allah shine Allah wanda shine ya tabbatar da cewa aike ne aka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to su sai suka kiyarda su imani da Allah da annabin aka masa bayani sai suka ce su kuma gumakansu suke so sai Allah yake sake bayani wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada Allah yana bada labari iftaba ke bata maka rai ina da a ce rana zai zo tabarra allazina tubi'u su wa'inda aka be su da su yi tabarra'i su ce ba mu minan lazina taba'u su ki wa'inda su suka musu biyayya din ranar kiyama Allah zai tada gumaka gumaka su ce a ma kanu iyana ya abudun Allah mu mai haɗa mu da wa'in ba bai bauta min ba in ma wani mutane suka rike su a mu ma kanu iyana ya abudun wani abin da zai ba ku mamaki hatta shedan wanda zai ziga mutum Allah yana ba mu labarin shi kamar sali shaitan iz qala lil insani lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka minka inni akhafu Allah rabbal alamin wai shaitan Allah ya ce idan ya zo ya ziga ka ya ziga ka a ai kai ai kai ai kai shege ne a ai kai dan iska ne a yi kawai ba za ka mutu ba ai sai ka gama da abin da za ka yi kawai an shaƙe ka ka mutu a zara'i na neman wallahi ba na halakar da shi ba walakin kana musun makara ittabarra al iya wanda suka yi biyayyan nan aka musu biyayya su gumakan tabarra za su kubuta su gudu min alladhina taba'u su ki wanda suka bi su din me dalili Allah ya ce wara'ul azab alhali sun ga azaba sun ga uwar bari wa taqatta'at bihim asbab dukkanin wani dangogi na alaka duk sula da zai hada ken da za a yi zumunci Allah ya tsinke shi al asbab ana nufin wato dukkanin wani sababi al asbab malamai suna nufin kaman igiyoyi duk igiya da za a daura ya rike wani abu shi ake nufi da asbab to idan ya zamto an tsintsinke shi zumunci ne babu shi mai gida ne babu shi in kamfani ne dama ba kamfanin an batta a duniya iska ta yi gaba da ita duniyar ma an zo da ita an takuna ta kamar takarda idan sama'un shakkat idan an zo kasa ne ma an nan da kasa in menene babu shi kowa ya tashi babu kowa babu komai ba mai iko ba mai komi sai Allah madaukakin sarki la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa taqatta'at bihim al-asbab duk dangogin da zai sa su saba ma Allah babu idan da samartaka mutum yake ji to a wannan lokacin ya tashi cikin sasari idan mutum na jin mulki ne lokacin yana gani ana taka shi wa yudasu hadi kullamarin maridin ko in ji al'imamul yasu'i cewa da ka gani in da kai sarki ne a nan to sai ka ga talaka ya zo yana taka ka da takalmi yana wuce ka saboda me yasa a lokacin ka tashi cikin kaskanci Allah ya tsare mu Allah ya taimake mu na'am Allah ya ce mana wa taqatta bihim al-asbab na'am
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وصرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala allazina tabau lokacin da babu nadama wanda aka yi imani da shi ya gudu wanda aka ce shine Allah ya lalace ya balbalce babu shi wanda aka ce shine abin bauta shi ma ya tsallake ya ce ba ni ta kaina nake yi to a wannan lokacin ne su wa'innan mabiyan da suka kirkira ma wani abin bauta Allah ya ce wa qala allazina taba'u su wa'innan mabiya ɗin wanda suka kirkiri wani abun bauta ba Allah ba za ka ji suna cewa lauka lau anna lana karratan ina ma da a ce za mu samu komawa raja'atan ila duniya mu dawo nan gidan duniya dama dan adam daga lokacin da ya ga azra'ilu ya masa rukon koma ya tattaro shi zai kai rai irji ila rabbiki imma a ce radiyatan mardiya imma kuma a yi cewa wato wannan ji a tigarka to lokacin da za a ɗauko rai idan mutum munan aiki ne yayi za ka ji a cewa rabbir ji'un rabbir ji'un ubangiji ka sa a zara'il ya sake ni idawo duniya la'alli a amalu salihan fi matar in na dawo duniya abinda fa ban yin nan ba salloli da ake faɗi wallahi na fi kowa sallah idan har ana maganan zakka ne to har kuɗin da ba na ba ma zan bayar in ana maganan azumi ne na dinga yi kenan ni abincin ma na hakura zai yi ta faɗa faɗe Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha ƙarya yake duk mutumin da ya saba ma Allah har ya mutu ba imani da zai dawo Allah ce ba zai yi aikin ba in ya dawo din ma saboda to ba yinsa bane ba iyawansa bane mai iko shine Allah wa ma tasha'una illa an yi Allahu rabbul alamin akwai dole za a duba babi na shari'a kuma dole za a duba babi na ilimi na sanin ubangiji madaukakin sarki to Allah yake cewa fa na tabarra minhum kama tabarra'u minna da ce Allah ina mu maka bamu dama mu yi baram baram da su kamar yadda anan ga mu mun zo sun sani fa cewa mu su muke yi wa ibada amma an zo sun ce su ba ruwansu da mu Allah yake cewa kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim yanda gashi an zo mai bi ya gudu wanda ake bi ma ya gudu kowa an yi baram-baram Allah ya ce tun anan nayi ne in nuna musu ayyukansu asara ne ya sassu ne alaihim a gare su aikin su bai zama musu komai ba wa mahum bi kharijin minan nar kuma ba su isa su fita daga cikin wutan jahannama ba ubangiji ya yi amfani da salo na larabci da salo na ƙwarewa Allah ya amfani da su kamar wanda wato koko dai dama Allah subhanahu ta'ala gari ne wa huwa ahkamul hakimin wato alqur'ani tana amfani da ibarori daban-daban wanda da yawa malamai masana loga ko balaga sukan tazawwuqin nusus na alqur'ani wanda iya wannan ya isi mutum ya yadda cewa alqur'ani daga Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya taimake mu na'am
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaitan nan Allah ya gama da mutane kafirai kamar yadda muka faɗa a tsari na Allah ko da yaushe idan ya yi magana da wa'inda suke masu imani to Allah yakan juyar da aka layi magana da wa'inda suke kafirai idan ya yi magana da wa'inda suke kafirai yakan sake juyar da aka lanzance zuwa ga wa'inda suke masu imani domin a ka'ida babu yadda za a yi ka karɓa wa mutum abin da ce ba daidai ba ne kuma ka bar shi da rashin daidai wanda matsalolin da aka dinga samu a baya kenan mutum zai zo ya ce muku wallahi haramun ne ka ku sha rubutu haramun ne ka ku sha rubutu kuma sai ya bakku a haka kawai in an bakku a haka ka ki shan rubutu kuma kai ba a baka wani maganin da za ka yi ba sannan mutum zai zo ya ce maka haramun ne kada ka yi kaza duk wani abu mai kyau sai a haramta maka sannan a lokacin da aka haramta maka din kuma a lokacin kai ko ba a baka abin da zaka maye gurbin wannan abin ba idan ka hana mutum bautan gunki to ka bashi Allah ya bauta masa bayan da za a yi ka karɓa abu ka hana mutum abin da shi kuma yake kai sannan kuma ka ce a tsaya a haka nan yadda za ka gane cewa mutum ya taimake ka shine idan ya haramta maka abu ya ce kar ka yi to ka saurari menene zai baka ya ce ka yi abin da ya baka nan ya ce ka yi sai ka ga ya kai abin da ya hana ka kar ka yi ka zo kana la ilaha illallah la ilaha illallah sai ce maka kai wannan hauka ne daina sai ka ce to na daina aran ma ja mai zafi aran mai ja finnar aka ce an kai su wuta ya ci har maja su tura su danna su cikin wuta duk kana zaune ana danna ka wutan jahannama sannan sai da ya gama sai ka ce to akramaka Allah na ji wa'azin kan nan hadda ayan Qur'ani kake ja da Allah na daina wanda ka ce na daina yanzu ba ni wani nayi me ya kamata nayi sai ce to ai kai yanzu dan bid'a ne amma yanzu bari ka karba musulunci ka ce la ilaha illallah an dawo baya ko da la ilaha illallah kace yace maka kai dan wuta ne yanzu kuma ka sake cewa kana so ka gyara ya sake ce kace la ilaha illallah kaga anan zaka gane cewa wannan dan ko wannan ne ya kamata tun da la ilaha illallah ka bata da kyau ya baka wata ba la ilaha illallah ba anan kuma sai ka gane cewa shin la ilaha illallah ne ai shin Allah ne bayi so ko ko kawai wani wato kungiyanci ne a ransa da baka yi bai sa yake kafirta ka saka la ilaha illallah da yan uwa muke yawan yi mu kare yin riko mu yawaita yin zikiri safe da daddare da rana da yamma haka Allah ya umarce mu mutum yana yin zikiri ko a ina ne mutum ya yi zikiri ana allaili wa atrafan nahari qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mutum ya zamto yana yawan zikiri shine wanda zai samu cikakken imani cikakken mumini amma daga lokacin da mutum ya bi wato kirarin shedan aka ziga ka aka raba ka da yawan la ilaha illallah aka koya ma zaman dandali ana zikiri kana zaune a dandali kana girga motocin gari kana to da ka zo ranar kiyama za ka tashi baka da komai ta shiga uku Allah ya tsare mu saka lallai mu yawan yin zikiri wanda yake la ilaha illallah ba abin zargi bane to shine Allah ya gama magana da wa'incan Allah zai juyo kan muminai ya yi magana da su Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ya ayyuhan nasu kai Allah yana magana da dukkanin halitta kenan tunda Allah ya tabbatar an kura wa'incan arna cewa su ba su bane ba su bane suke da Allah waye Allah shine Allah wa ilahu kuma ilahun wahid to nan Allah bari ya kafa doka tunda shine Allah an yadda babu jayayya ba wani mai hujja da ya rage to Allah zai yi magana da dukkanin bayinsa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiban duk abin da ke cikin ƙasa na ba ku shi ku ci shi halalan halal amma sai Allah ya ce min ma fil ardi wato min din nan littab'id ne wato ku ci daga wasu daga cikin abin da ke cikin ƙasa domin akwai abubuwan da suna nan a doron ƙasa din Allah bai halatta muku ba to amma wanda ya halitta abin ya ce muku ku ci shi halalan halal tayyiban sannan kuma da dada ku ci tare da dadin rai ku ci shi halalan ta fannin halal tayyiban ku ci shi da dada ma'ana anan halalan wato ku ci shi alhalin Allah ya halatta muku domin maf'uli ne mutlaki al-maf'ul mutlaq yana na muku wato ku ci shi ta ci ba kaidi kawai shi yasa baka jiran wani yazo ya ce maka wai ya ja maka aya ka ci kaza domin irin wayannan abubuwan shi ke kawowa wanda ya je lake ya makalkale a itaciyar bid'a bid'a bid'a to da an kawo shinkafa da wake zaka ce daya ina nasi sun tsaya aka fahimci alkur'ani da nassosi a kayan duniya ma ba a yi wato fassaran gatari sai ka fahimci me Allah yake nufi kulu min ma fil ardi halalan tayyiban ba za a kawo Pepsi ka ce ba zan sha ba dan akwai wai inda da an sun ga ka shafe shi ɗaya kake da kaman ka sha giya ya shafe shi kana gani na tsaki ya sha to ba malami bane an ce akwai manya-manyan bayin Allah wanda nagari ne amma saboda zuhudu wa'annan bayin Allah ne bayin Allah nagari da tsantseni da gudun duniya aka ce musu ga gausin zamani ya bayyana da suka zo suka ga waye ne gausin zamani suka zo suka gansa ya saka babbar riga malam lokacin irin wato one in town an yi ado an saka hula ga agogo ga zoben azurfa ga me suka kalle suka ce kai an yi waliyi ne ya saka wannan manyan kayan kuma a ce kai ina mu dai abin matan kawai sun yi nisa to amma ba haka annabi yake ba walam yatawarra an halalin walau hala shi annabi in dai kudi in abu ne mai kyau annabi baya wasa da shi baya yin tawarru'i ci yake yi duk abu mai halal Allah ya halatta maka zuhudi shine ka gudu haramun amma abu halal ya halatta ka ci ya halatta ka ci ya halatta ka yi amfani da shi ya halatta ka saka riga mai kyau ya halatta ka yi gini mai kyau ya halatta ka auri mata mai kyau ya halatta ka yi komai mai kyau moto ma an ka tashi ka ce mai kyau agogo ma ka ce mai kyau takalmi komai ka ce mai kyau domin Allah da kansa tayyibun ne la yaqbalu illa tayyiban haka to Allah jamilun ne yuhibbul jamal to wannan abubuwa wa'annan sifofi sai Allah ya ce to inna ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban dukkanin abin da ke cikin ƙasa kulu ku ci mimma daga cikin abin da ke cikin ƙasa kai halalan halal tayyiban kuma sannan daddada menene abin da ake nufi halal ne kuma daddada ya zamo halal gare ku amma kuma ba wanda yake mai cutarwa ba wannan yasa dukkanin abin da musulunci ya halatta zaka ga wannan abin wato abu ne wanda yake yana da kyau ba zai cutar da lafiya ba ba zai cutar da jikin ɗan adam ba ba kuma zai rigi mutum a kankin kansa ba wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku yi biyayya wa zane-zanen shaitan khutuwati shaitan shine hanyoyi da shaitan ya bubbuɗe irin yadda su yahudawa suka ɗauko nasu suka ce ba za su ci bahira ba ba za su ci sa'iba ba ba za su ci wasila ba ba za su ci ham ba suka ware wasu dabbobi wa'annan dabbobin gashi yadda za a yi muharramin ala kaza kaza sun haramta wa kansu wanda Allah ke cewa ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ko Allah ya ce ban ni ban ni ba ni na musu wannan abin ba su suka yi me Allah ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunzila tawra Allah ya ce kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku dauko a karanta ƙarya suka yi wa Allah to su a lokacin su an samu malaman su masu son zuciya kamar yanda yanzu ana gani malamai irin wayannan suna nan karara masu son zuciya yadda gane malami malami ne mai son zuciya zai halatta maka ya haramta ma kansa ko ya haramta wa kansa ya halatta maka idan an zo kayan daɗi daɗi da morewa sai tattara wa kansa kawai sai ya rike dunkule da an kawo abinci sai dakata waye malam ce ni ne ce to bari in zaɓi in ma menene an ka zai ce dakata waye kaza to bari in zabi wannan ba haka bane sifofi na manzo Allah to wannan mafi sauki kenan malamin wai san zuciyarsa dan gwamma gwamma ne in ya dai sai a dan wannan kai dan gwamma gwamma ne to amma san zuciya mai nauyi shine zaka ga mutum fitsararre fitsararre ya cika gari da zagin kowa kaman kare ya zagi wannan malamin ya zagi wancan shehin ya zagi wannan waliyin amma rana ɗaya shi in an taɓa shi kawai sai fara kuka an ci mutuncin malamai ba ku san kiman malamai ba inna lillahi a nan duk abin da musulunci ta kawo wani kima wa addini ya lalata shi shi kuma ya ɗauro kiman da martaban ya kima wa kansa wannan da yawa wasu da haka ake samun fama da mu da su za ga mutum ya jima yana zagin bayin Allah dukkanin waliyan nan tunda kan Imam Malik zaka ga mutum yana iya zagin Imam Malik ya ce hum rijal wa nahnu rijal ya zage su ya faɗa abin da ya ga dama amma kuma da kaduro kadir kake shi kadan suka ya ce shi an zagi malami kuma wannan ma ba zagi malami aka yi ba wannan wanda yake cewa malamin ma duniya ma bata san shi ba ta ma yarda ma malami bane a jahilai ma malamai ba su san shi ba to matsalolin da ake samu dole ne malami ya zamo yana kiyayewa yana tsoron Allah in ba ka ba zai zama irin Yahudawa yanzu su anan Yahudun abin da ya faru shine Allah da ya faɗa su malaman sai suka zauna suka tsara idan dabba ta ƙoshi ta yi dukul-dukul aka ga namiji ne dabban kawai kitse ya tara da me da me an masa haihuwa na kaza da kaza da kaza na biyar na kaza da kaza da kaza na hudu na kaza da kaza da kaza an haifi mata na kaza suka dinga warewa kawai kada gani haka zaka ta ba dabba abinci yana ci amma kuma baka yi sakai kudi da shi ba sai an gama kawai malaman su ce to wannan ne to na Allah ne a kawo sai su ja gefe su buya su je su yanka wa gumaka su zauna su ci tare da guma su ce ai gunki ya gode ka karara an koma bautan malaman ba bautan magunkin ba kenan to wai na abin da suka dinga yi kenan irin malaman yahudawa sai sa Allah ya dinga tsine musu da mutanen banu isra'ila da yahudu Allah ya tsine musu saboda sun fake da wannan ɗabi'unsu sun karya addininsu saka Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ke cewa wala tattabi ukhtuwati shaytan kada ku bi tsari irin na shaydan wanda shaydan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ja kara a hannunsa a hadisi sahihi manzo Allah yana zaune sahabban sai ya dauko kara ya ja dogon layi annabi ya dinga ja akan haka haka haka haka haka manzo Allah yana zazzanawa yana zazzanawa sai ke ce musu wannan hanyar shine hanya ta wacce take ga ta nan miƙaƙƙiya straight ita ma duk wannan karkar karkar karkar din tsagin shedan ne kada ku biye masa innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan abokin gaban ku ne bai kamata ka amince da abokin gaban ka ba ka yi imani da Allah subhanahu wataala yaya aka yi shedan ya zama abokin gaban mu shedan shine dalilin rayuwar mu a nan duniya ba dan shedan ba da yanzu hala jikokin aljanna ne amma yanzu sai ka yi noma min bakaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha sai ka yi gumi sai ka sha wuya sai ka sha yunwa kuma kai wasa ma baka zaka kace wutan jahannam duk halin shedan ne zai zo ya dinga karkatar da kai akan abin da ya kamata ya kai ka abubuwa wanda suke ba su kamata ba to duk Allah ya ce ku dauke shi abokin gaba inna shaytan lakum adu fattakizuhu aduwa abokin gaban ku ne ku rike shi abokin gaba Allah ya tsare mu insha Allah kamar yadda muka ce za mu dakatar da karatun mu anan za mu amsa tambaya ɗaya ko biyu sai mu sauka insha Allah saboda lokaci da muke so mu kiyaye in Allah kai mu gobe sai mu fara akan lokaci daidai da daidai albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani manya manyan malamai da suka halarci wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wato yanda aka zo lafiya a koma gida lafiya yanda aka mana wannan karamci kasancewan yau ne wato budewa da zamu yi a nan gida to Allah subhanahu ta'ala ya karrama kowa albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani yi ma kowa ta goma shi da addu'a da bukatun sa baki da
sadaqallahu alazim
to insha Allah za mu gabatar da addu'a wanda insha Allah za mu tashi zuwa gobe tukunna karfe tara daidai in Allah da za mu ci gaba da tafsirin mu kai tsaye insha Allah afwan nam na saurara
da na nan shi ne wasu da daga gashi an zo da'i wazifa mutum ba zai shiga ba lokacin da ake hailala ba zai shiga ba lokacin da ake salatul fati sai lokacin da aka zo jawhara tukunna ga gaishe ya taso yana nuna mutane hanzari kuma da daga baya yana waje ko yana danna wayarsa ko yana wani abu makamancin haka so ban sani ba akwai wata falala ne da ta nuna cewa waɗannan ba su kai ya zo ya yi su ba sai wannan ne kawai tukunna ko kuma a haka kawai ya zaɓa in haka kawai ya zaɓa to akwai wata tsawatarwa da tsariga ta yi akan hakan ko kuma babu
alhamdulillah wato kamar Sheikh Harun yana ishara ne ga cewa a ja hankalin 'yan uwa game da jinkiri wajen shiga da'irin wazifa ba tare da uzuri ba babban kuskure ne a zo za a gabatar da ibada musamman abin da kai kai wa Allah ba ka can cewa za ka yi kamar yadda kullum muna faɗi cewa wazifa in an ce wazifa ba wani sabon abu ne a addini ba a kalma ce kawai aka faɗa idan an ce alwazifatu ana nufin aikin da mutum yake yi kullum shi yasa aikin gwamnati zaka yance masa wazifa aikin ka ne aikin da ka dauka kana yance masa wazifa don da yawa wasu sun sun ji an faɗi kalmar larabcin to damuwar su kalmar larabcin kawai a ina annabi ya wazifa a ina a an an ce wazifa mana aikin da ka dauka kana yi yau da gobe dimin da'ima shi ma manzo Allah me dauka nayi da gobe la ilaha illallah wazifa sa kenan ko idan an ce alwirdu shi ma yana iya daukan ma'anan haka abinda ka dauka kake gangara kake wurudi zuwa ga hadaran Allah kake isali da kanka zaka je hadaran Allah shi ake ce masa wurdi to wazifa da mutum ya dauka abinda ake nufi da wazifa shi yasa nayi bayani ne dan musan me ake nufi shine aiki da mutum yake kan yin sa ya dauki niyyar zai yi na yawan yin salati wa annabi da yawan istighfari da karatun alqur'ani tare da ‘yan uwa a cikin jam'i cewa zai karanta domin ya samu falalar lahira shi kuma alkawari in mutum ya wajibi ya cika wa bi ahadin lahi aufu ko? ufu? waiwa ufu bil ahadi inda al'ahada kana aufu bil ahadi inda al'ahada kana mas'ula da ayoyi daban-daban wanda Allah san yake faɗa mana cewa a cika alkawari sannan Allah yana tabbatar da cewa idan mutum ya ɗauki bakace hadisin manzo Allah man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an yusi Allah fala yusihi wanda yayi bakace zai yi biyayya wa Allah wajibi yayi wanda kuma yayi bakacen cewa zan saba ma Allah kaman ka ce an bata maka yau ka tashi ka ce wallahi sai ka sha giya a wannan wannan da a ce maka kai hakuri ka kasha ranzuwanka ka aje shi aljiwanka amma kuma kai sai wallahi sai kai azumi sai a ce ya hau kanka sai kai azumi ya hau kanka ko ko sai kai sarkan kaza ya hau kanka to wannan abin da mutum ya alkawari to yayi kokari ya cika kuma shi kasancewa tare da jama'a din ba za mu iya ce mutum ya rasa ladansa gaba ɗaya ba amma wannan alamu ne na kasala me Allah faɗa mai masu kasala inda je zikiri Allah yake ce mana wala yadhkuruna Allah illa qalila ko yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah a farko Allah ke ce mana wa idza qamu ila salati qamu kusala idan sun tashi zuwa ga sallah za su tashi cikin kasala me as-salatu anan za ta yi daukan ibada in sun tashi ila salati ila al-ibadati domin as-salatu ba ta nufin kawai sallah mai raka'a mai goshi mai a'a in an ce as-salatu tana daukan addu'a tana daukan ibada tana daukan addu'a tana daukan ma'ana da yawa to wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila to mutum kar shiga cikin wannan aya idan mutum zai butan Allah yayi kokari in dai ba wani uzuri bane wanda ya zama na dole to wannan kasala ce wace ba a san shi Allah ya tsare mu wallahu ta'ala a'lam Allah kuma ya saka da alkhairi da wannan nasiha din na'am bismillah na'am
mutum ne yana da mata ta haihu kwana ɗaya sai ya rasu to na matan za ta yi idda ne ko kuma ta gama idda ne
kwana ɗaya da ta haihu kwana ɗaya koko ba za ta yi idda ba lalle wannan tambayan sai na tambaya Allah ya taimake mu sai na tambaya amma da a ce wato ya bata da ciki ne to sai a ce jinin jikinta na cikin nan idan ta haihu ya rasu da kwana ɗaya sai ta haihu to da ya ce wannan ba ta da maganar idda a kanta to amma kuma tunda ta haihu ina tunanin hala za ta yin idda din tunda ta haihu amma dai sai na tambaya ga su shoma na sarfaki haini za su ba mu amsa insha Allah Allah ya taimake mu na'am to Allah ya taimake mu insha Allah wannan tambaya za mu sake tattubanta ko ba haka ba Allah sa mu dace Allah ya taimake mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna alayka masir ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mulan mu shaka Ado Musa Allah ya kara haske kabarinsa wannan zawiya Allah ya kara haskaka ta ya kara faida cikinta ya kara alkhairi na zahiri da baɗini da sauran dukkanin zawiyoyin shehunan mu baki daya shehunan mu da suke raye Allah ka kara musu lafiya ka kara musu nisan kwana dukkanin wanda suke jagorantar sha'ani na addini Allah ka gyara zukatansu ka ba su ikon faɗin daidai albarkan annabi muhammadu albarkan manzan allah albarkan alkur'ani dukkanin iyaye wanda suka karasa gidan lahira allah ka ci kansu wayanda kuma suke nan Allah ke musu albarka yayaye da abin da Allah ya bayar na dukiya Allah ya masa albarka duk mai wani bukata Allah ya biya masa Allah ka yafe mana kurakuran mu ka yafe mana zunuban mu abin da muka san shi Allah ka ba mu ikon aiki da shi wanda ba mu sani ba kuma Allah ka yafe mana mu kara kokari yan uwa azumi ya zo karshe karshe don kwanan nan kawai sai ku ga an bude gari ana cewa gobe da a yi bikin sallah kullum abin na tafiya kaman wasa yau gashi har mun kai goma sha shida to fa gobe ina